الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun yi matashiya ko kuma mun kwanta a cikin sura ta suratul adiyat mun karanto rantsuwa guda uku da Allah maɗaukakin sarki yayi kuma hallo mun karanto abu guda uku wanda Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa a kansu na farko Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan sura suratul adiyat da rantsuwa da wal adiyat dabha da rantsuwa da dawakan da suke da tsananin gudu da ƙarfi wanda in suna cikin gudu don tsabar gudunsu suna huddo sauti ana jin shi falmuriyati qadha sai kuma anan rantsuwa ta biyu Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dawakan da in suna gudu dan tsaba karfin su da koshin su ko daga kofatan su suna huddo da wuta in kofatan su ya hadu da dutsi da daddare suna huddo da wuta falmughirati subha rantsuwa ta uku kenan Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dawakan da suke kai hari da asba yani ba su da kasala daga an tara su da asuba aka ce za ta kai hari za su tashi a asuban su kai hari wannan muka ce allah maɗauki sarki ya yi rantsuwa da wa'annan nau'i na dakukan nan guda uku ba don komai ba don allah maɗauki sarki ya wa musulmi ishara a kan a nan gaba tun da sura an sabko ta ne a makka kabla hijira a nan gaba ku tanadi irin wannan dawakan saboda ku shiryawa yaƙi kawai ishara ce ake wa musulmi haka sun Allah maɗaukin sarki a kalar doki na uku da Allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da su sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara bayani a kan shi ce fa'atar na bihi na ƙa in suka tashi suka kai hari in suka zo gurin makiya za su tada me yake da suna za su tada ƙura fawasat na bihi jama'a in suka tada ƙura a cikin ƙuran nan kai tsaye za su shiga tsakiya yani makiya su firgita makiya su rikita makiya kenan da Allah madaukin sarki ya rantsuwa da wayannan dawakan kala uku masu wayannan sifofin guda uku ba dan kowa ba dan ya nuna ishara da matsayin su da amfanin su doki ko yana da muhimmanci musamman a zamanin da a yanzu kuma da akwai wasu ababe da suka kasance a matsayin su Allah madaukin sarki ya rantsuwa guda uku akan ababe guda uku shine akan tabi'u na dan adam tabi'un da suka kasance tabi'u ne irin na kafin ko kuma tabi'u ne na kafin na warko innal insana li rabbihi lakanud lalle dan adam yana da jayayya game da ni'ima ta Allah madaukakin sarki wannan bayani karin bayani ya gabata akan haka wa innahu ala zalika la shahid kuma lalle tabbas dan adam yana shaidawa akan yana mai jayayya yana mai kafircewa ni'ima ta Allah madaukakin sarki ko kuma Allah yana shaidawa akan abin da yake yi wa innahu li hubbi alkhairi shadid kuma dan adam game da san dukiya da san kudi yana da tsanani wannan sifofi ne wanda in suka gamu da mutum dole ya tashi ya kama tsaye ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sifofi ne masu matsala wannan shine kiran wannan dan adam din wanda ya rudu da dukiya kullun dukiya alkhairi na dukiya kawai yake wa sannan kuma zo yana jayayya da nema ta Allah maɗauki sarki yana kafircewa nema ta Allah maɗauki sarki ha wannan ɗan adam sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba da ce mishi shin ba zai ji ba tsoron ranar tashin kiyama ranar da za a binciko mutane daga cikin kabarkansu a huddo abin da mutane suka kumsa a cikin zukatansu ba zai ji ba tsoron wannan ranar ranar da Allah maɗauki sarki ya san komai da komai nashi هيا فضل كرنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله مدوكين سركي يتي أفلا يعلم شن wannan shi dan adam din da ya rudu da duniya da son kuɗi da kuma yake kafircewa ni'ima ta Allah maɗaukin sarki shin ba zai sani ba afala ya alam ba zai sani ba idan bu'thira ma fil qubur idan aka binciko abin da yake cikin kabarruka bu'thira ma fil qubur aka binciko abin da yake cikin kabarruka na mamata dukkan su aka tazo su ranar tashin gaba suka ta yi zuwa ga Allah maɗaukin sarki kawai da ya riga ya gabata mu da da mu a cikin sura surat yani al-qari'a يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون مبثوث الناس كالفراش المبثوث yauwa ranar da mutane su kasance kamar yani kwari na damuna ko kuma malam bata ta a waccan kuma eh, suratul kamar ne bambance ba ah, ka annahum jaradun muntashir mutane su kasance kamar yani kwara wadda ta yake yadiya to a wannan ranar yani ne za a yi musu har su kasance haka idza bu'thira ma fil qubur lokacin da aka binciko ababen da suke cikin kabarruka na mamata aka huddo su gabaki ɗayan su shin ba zai tsaya ba ya yi tunani wannan ranar rana ce wadda take mai hatsari wa hussila ma fi sudur sannan kuma a wannan ranar wa hussila ma fi sudur za a huddu abin da yake cikin kirazan mutane babu abin da zai boye wa Allah maɗaukin sarki shi yasa a cikin suratul eh, yani tariq Allah maɗaukin sarki ke cewa yawma tubla sarar يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر yawma tubla sara'ir ranar tashar gama rana ce wadda za a bayyana asirran mutane duk abin da ka ɓoye a zukatanka za a bayyana abin da baka ma bayyana shi ba za a bayyana ma shi ka san da shi ranar tashar gama yawma tubla sara'ir wanda suke kafirai ne ba su wa ba Allah ta'a sukan yi zance ta'a ga Allah maɗaukin sarki fa ma lahum min quwwatin wala nasir basu da wani karfi basu da wani wanda zai taimaka musu amma mummune suna da ƙarfin hujja da imanin da suka yi Allah da zai shi zai sa su aljanna su ko kuma lo- Allah maɗaukin sarki zai taimaka wa mummune wanda suka mishi ba kenan wannan rana shine ake wa wannan mutumin da ya rudu da dukiya da san dukiya da kuma jayayya eh, da kafa cewa ni'ima ta Allah maɗaukin sarki aka ce shin ba zai tsaya ba ya tuntunani ya san me zai wakana a gare shi lokacin da aka huddo mamata daga cikin kabarkansu wa hussila ma fi sudur kuma aka huddo abin da yake cikin kirazan mutane da yake cikin zukatan mutane wannan rana ba wata wahala gare ta ba in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun za a yi kara guda ɗaya ne ruri ɗaya ne kowa zai zo zuwa ga Allah ɗauki sarki musa kawo kenan wannan ranar mutum ya kamata ya ji tsoron wannan ranar da abin da ya kasance a cikin wannan ranar shi yasa aka yani nabbaha wannan wanda ya rudu da san dukiya sai kuma Allah maɗaukin sarki ya hudu wani abu wanda a wannan ranar zai kasance inna rabbahu lallai ubangijinsu ubangijin mutane ga baki ɗayansu bihim game da su yau izin a wannan rana ta tashar kyama la khabirun zai ba su labari ya san duk abin da yawa kana a gare su kuma zai ba su labari ya tabbatar musu akan nan alkhabir shine al'alimul muttali wa ala jami'il umur masanin da ya san komai Allah maɗaukin sarki game da al'umma game da bayan shirata ne gama ya san duk abin da yake tare da su a wannan rana wannan an keɓe an karɓance wannan rana duk da Allah maɗaukin sarki a kowace wani lokaci a kowane rana a kowane lokaci ya san komai ya san abu wanda yake karami da babban gabaki ɗinsu abinda mutum ya ɓoye ma a cikin zuciya ya sani kai hatta ya ya'lamu kha'ilatul a'yun wa ma tukhfi sudur ya san abin da mutum ya boye a cikin zu- zuciyar shi amma wannan rana an keɓance ta a nan gurin da Allah maɗaukin sarki a wannan rana zai kasance ya san abin da yake tare da su komai da komai saboda a ƙara tsorata mutumin da ya kafurcewa Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki zai ba shi labari akan komai yadda ya riga ya gabata ƙarshe ma Allah maɗaukin sarki idan mutum yana ganin yani zai iya yin alaye da akwai ababen da za su bi shaida na farko kasa tana shaida idan mutum ya yi laihi a kan kasa kasa za ta ba da labari kamar da za mu gani a cikin suratun zanzala sannan kuma hallo hannun mutum da bakin mutum da kuma ƙawon mutum duka su ma za su yi shaida da sauran al'amarkan da suka wakana almihim dai yani ƙarin bayani ya gabata wannan shi ne a takaice ne yani suratul adiyat a takaice ne suratul adiyat a cikinta da akwai bayani akan matsayin doki da kuma taka rawar da yake a wajen yani harakar yaƙi da sauransu sannan kuma hallo a cikin wannan surar tana yani tsawatarwa akan yani kafircewa ne mata Allah maɗaukin sarki yana daga cikin kafircewa ne mata Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ya maka ni'ima kai kuma ka rasa abin da zaka yi sai dai ka saba mishi sannan kuma Allah a cikin wannan aya da akwai tsawatarwa game da mutumin da yake gurin shi dukiya ce a kowane lokaci da akwai tsawatarwa sannan kuma lo a cikin wannan surar ta nuna mana cewa yadda za a hudo mutane daga cikin kabar yana tashi da kiyama sannan kuma lo ta nuna mana cewa ranar tashi da kiyama ranar tonan asiri ne yau matublar sara'ir a wa hussila ma fi su za a hudo duk abin da yake cikin kirazan mutum a sudur sadr kenan kirji kirji kuma mai ake ni da shi a nan gurin ana ni da shi zuciya sannan kuma wannan surar ta ƙara tabbatar mana da cewa Allah maɗaukin sarki ya san duk abin da bawa yake yana sanar a cikin shi Allah maɗaukin sarki zai ba bawa labari akan abin da ya aikata wannan a taƙaice ne ita ce suratul adiyat Allah maɗaukin sarki ya sanya ya ba mu damar aiki da ita da aiki da abin da ta kumsa surar da za mu tashi insha Allah ita ce yanzu ita ce suratul zalzala suratul zalzala wannan suratu zalzala sura ce wadda take madaniya ta sauko bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sura ce wadda tana da aya yani takwas ayoyi takwas gare ta wannan sura ta zo da wani uslubi uslubi irin na surori na makka duk da sura ce ta madina amma ta zo da uslubi irin na surori na makka domin uslubi irin na surori na makka yana suna magana ne akan tashin alkiyama da kan yani ta da mutane domin hisabi da sauransu to surar ta zo da irin tabi'a ta surori na makka wanda suke makiya sannan kuma hannu wannan surar tana magana ne akan rikita-rikita da za a shiga ranar tashin alkiyama duk wani abu da ka san shi zai canza akan huskar da ka sani domin ranar tashin kyama rana ce wadda yau matu baddalin ardu gairan ardu wa samawa wa bara lillahi jami'a za a canza ƙasa sama a canza ta ta kasance ba wanda ka sani ba to wannan sura tana magana ne akan yani abin da za a samu a ranar tashin kyama na girgizar ƙasa da kuma sa ƙasa ta zamto libir sannan kuma hallo tana magana akan cewa ƙasa za ta hudu duk abin da yake cikinta na dukiya ne ko na mamata duka za ta hudu su ita da kanta za ta yi karkada ta hudu su sannan kuma hallo wannan sura tana magana akan cewa kafiri lokacin da ya ga wanda ya kafir cewa Allah lokacin da ya ga yani kasar nan ta yi girgiza zai rikice ce me ya same ta shi kuma mummuni daman yana da ilimi domin ya yi imani da akwai tashin alkiyama sannan kuma a wannan ranar ƙasa za ta wa mutane shaida akan abin da suka aikata idan ka aikata aiki na alkhairi za ta ce ya Allah wane ya yi aiki kaza a gare ni aiki na alkhairi idan ka yi aiki na sharri za ta yi shaida akan wane wane ya yi aiki kaza na sharri a gare a kaina sannan kuma hallo wannan ranar rana ce da mutane za su tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki surar da ita tana bana bayani akan haka za su tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hisabi idan yawa mutane hisabi za su bar gurin hisabi suna kaso biyu wasu za su ɗauki hanyar ɓangaren dama aljanna wasu kuma za su ɗauki wasu ɗan aljanna ne wasu kuma ɗan wuta sannan kuma hannun sura tana nuna mana ƙarshe kaiwa makura makura kaiwa makura na wajen adalcin Allah idan mutum ya yi aiki dimmin karanta shi na alkhairi zai gani idan mutum ya yi aiki na sharri dimmin karanta shi zai gani a ta'aici dai wannan ita ce abinda kun sura nan ta kumsa insha Allah kenan sai mu ganta bismillahirrahmanirrahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها jayid wannan sura suratul zalzala ayoyi guda biyar na farko kenan ma da ya karanta Eh, na'am guda uku ka karanta to ka ida karanta karanta يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها jayid wannan eh, ita ce suratul zalzala kenan ayoyi guda biyar ɗin farko wannan eh, suratul zalzala Allah maɗaukin sarki ya fa buɗe ta da ba- yin magana akan ƙasa ya za ta kasance ranar tashi a kiyama duk ƙarfin mutum duk rashin imanin mutum ya san ƙasa dai wata aya ce daban ta a- a- daga cikin ayoyin Allah maɗaukin sarki duk girman ƙasa duk ƙarfinta da yadda muke eh, rayuwa a cikinta babu halitta daga cikin halittun da muka saba da su wanda aka ce yayin ƙasa girma to bari ka ga yadda za ta kasance ranar tashin alkiyama Allah maɗaukin sarki ke cewa iza zulzilatil ardu zilzalaha ranar tashin alkiyama ita ce ranar da za a girgiza ƙasa girgizawar ta iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawar ta to wannan lokacin lokacin ya tashin alkiyama ya zo iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawar ta me yasa nan gurin aka ce zilzala girgizawar ta saboda a nuna ma yadda ƙasa take ƙatu wannan babban nan a ashin hude to girgizawa ka yi tasawuri yaya take in ta girgiza dukkanta za ta girgiza za a jijjiga ta a girgiza ta wannan haka ne zai yi wakana a gare ta ya tabbata a cikin wasu yani aya- a- a- wa- wasu a- wasu yani ayoyi Allah maɗauki sarki ke cewa wa izal ardu وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت za a meke tabaitin ta girgiza girgiza wata ta girgiza girgiza wata za a mekar da ita ya kasance babu tudu babu gangare babu komai fayazarwa qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta babu tudu babu gangare babu wani abu za ta meke zat wa alqat ma fiha wa takhallat za ta huddo duk abinda kasa ya kasance a cikinta na mamata ne ko kuma na kudade ne ko makamanta haka a wata eh, wannan cikin suratul inshiqaq a sura eh, suratul hajj Allah madaukakin sarki ya bude cewa da ya ayyuhan nasu taqwa يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
yawma tarawnaha tazhal jayyid ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku domin ku yi aiki domin ku sa- samu guzuri ranar tashar kyama domin ranar tashar kyama zai kasance girgizar ƙasa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar ƙasa wani abu ne mai girman gaske inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar ƙasa wani abu ne mai girman gaske za ta girgiza kawai yadda aka bayyana a cikin suratul zalzala wadda muke ciki yanzu wani abu ne mai girma a wannan ranar idan ƙasa ta girgiza yaya mutane za su kasance yaya mutane za su kasance yawma tarawunaha yani shay'un azim yawma tarawunaha tazha yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da za ku ga girgizawa wannan ƙasar duk mace mai ci- mai ba- mai shayarwa za ta mance ɗanta wanda take shayarwa ta yadda shi don tsabar rikicewa don tsabar rikicewa wata za'o kullu za ta hamlin hamla duk mai mai ciki ma kuma hallo za ta ajiye cikinta don tsabar rikitarwa wataran nasa sukara za ga mutane suna yawo kawan masu maye wa mahun bi sukara ba maye ba suke kadai menene walakin na azaballahi shadid azaba ce ta Allah madaukakin sarki mai tsanani a wannan rana ta sha kiyama kenan wayannan ababen haka za su kasance bayan ƙasa ta girgiza mutane za su eh, shiga cikin rudu shi yasa a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki yana magana abin da zai ويسألونك kasance عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
فيذرها ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها لا عوجا ترى فيها عوجا ولا
Allah أمتا maɗaukin sarki yana bayani akan abin da zai kasance game da ƙasa da kuma durwatsi Allah maɗaukin sarki ke cewa wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi yasfa mutane suna tambayar ka game da duwatsu ya za su kasance rana ta shaƙa ba ka gaya musu za su kasance kura abin shekewa Allah maɗaukin sarki zai murje su koma kura abin shekewa daman eh, duwatsu duwatsu su ne aka sawa ƙasa domin ta tabbata to za a cire su a radidike su in aka cire duwatsu me zai kasance fayazarwa ka'an safsafa he a bar ƙasa a libir babu wani tudu babu wani gangare babu wani gu- tudu babu wani gangare la tara a meke safsafan a meke la tara fi ha'i wajen wala amta ba za ka taɓa ganin ba wata karkata a cikin ƙasa ba za ka gaba wani tudu a cikin ƙasa haka za a bar ta baitin an riga an hudda duwarwatsi an girgiza ta za ta meke idan ta meke kuma zo za a nannaɗe ta da ita da sama da sauransu almihim dai yani wannan shine zai kasance game da ƙasa ranar tashin alkiyama shi ne allah maɗaukin sarki ke cewa nan gurin iza zulzilatil ardu zai zalaha idan aka girgiza ƙasa girgiza wata to wannan rana ce ta tashin alkiyama mutane za su rikita za su tsorata kawai da bayani ya riga ya gabata sai Allah ma'aukin sarki ya ci gaba da cewa ke cewa wa akhrajatil ardu athqalaha idan aka girgiza ta to wa akhrajatil ardu athqalaha kasa ta huto da athqalaha nauyin da yake cikin ta ya tabbata nauyayen da suke cikin kasa su ne yani mamata da kuma dukiyayyuka da aka yi binne a cikin ta duka za ta hudu su duk wata dukiya da aka binne a cikin ƙasa za ta hudu su duk wani uh, wanda, wanda suka mutu aka binne su a cikin ƙasa za ta hudu su wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta hudu da nauye-nauyen da yake cikinta Oh, ya zo a cikin hadisi eh, ya- ab- au, afwan eh, a harko da abdullahi bin abbas yake cewa ah, yani wa akhrajat al-ardu asqalaha ma'anar shi shine akhrajat mautaha kasa za ta huddo mamatan da aka binne a cikin ta sannan kuma hallo munzir bin sa'id yake cewa akhrajat kunuzaha wa mautaha munzir bin sa'id yake cewa kasa za ta huddo al-kunuz yani kudade da aka binne a cikin ta da kuma yani mautaha mamatan da suka aka binne a cikin ta za ta huddo su gaba ki ɗayan su ya zo a hadisi eh, ya zo a hadisi manzana sassan yake cewa eh, hadisin da abi huraira ya toshi imam muslim ya hudo shi manzana sassan yake cewa tulkil ardu aflada kabidiha ƙasa za ta hudo yani ababen da suke cikinta aflada kabidiha ababen da suke cikinta na kanzi na kudade da aka binne a cikinta amsalal ustuwar za ta hudo su kai kace kamar gimshiki ne kato dogo za ta hudo su minar zahabi na azurfa eh, na, na zinariya walfidda da kuma azurfa da sauran kala-kala na kudi fayaji'ul qatil wanda ya kisa a dalilin kudi zai zo fayakul ya ce fi haza qataltu saboda wannan abin ne da ya kisa gashi yanzu aikin banza آه ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي wanda ya ya yanke zumuntar shi sai ya zo ya ce saboda wannan dauda ta duniya saboda shi ne yasa na yanke zumuntata na bata da yan uwana wa yaji'u sariqu wanda ya sata he zo fa yaqul he ce fi hadha quti'at yadi saboda wannan dauda ta duniya ne sata aka yanke mu hannuna manzan Allah sassan yake cewa sun ma ya da'unahu fala ya huduna minhu shi dukkan su za su kai su bar shi babu wanda zai taɓa wani abu saboda a wannan lokacin ba ta kuɗi ba ki in uwa za ta yadda ɗanta tana shayar da shi ta yadda ɗanta in mai ciki don tsaban wahala za ta zubda eh, za ta zubda cikinta idan me yake suna mutane za su kasance masu maye ta ya za ka yi ta kuɗi shi yasa a wannan gurin za ka ga wauta da jahilci na kirista na nasara wanda suke yi shine idan mu da yake da suna mutum ya mutu a sa mishi kuɗi da wata bindiga da wani waye a ce in ya taitan zai abu wannan wauta ne da kafirci da rashin imani da rashin ilimi wannan wauta ne da kafirci da rashin imani da rashin ilimi Allah ke yi haka zai waru da ƙasa ƙasa baicin ta yi girgiza za ta huddo dukkanin nauyin da yake cikinta kamar yadda ya tabbata a wannan hadisin da muka karanto wanda manzala su mai magana akan ababen da za ta huddo sai idan haka ya faru to da akwai kafirai wanda suka ƙin imani da tashin alkiyama suka ce babu tashin alkiyama idan haka ya faru za ka ji yani mutum wanda yake kafir yana cewa wa qala al insanu malaha sai ka ji mutum yana cewa me ya same ta wannan me ya same ta take girgiza me ya same ta take huddo dukkan wannan mutanen da aka binne me ya same ta take huddo kudaden wannan zai yi mamaki saboda bai yi ba imani da akwai tashin alkiyama shi yasa malamai na ahlus sunna suka sanya yana daga cikin usul na aqida ta ahlus sunna imani da tashin alkiyama imani da za a maido halittu dole he ka dinga karanta shi a matsayin akida ba dan komai ba dan in wannan alamat din suka afku kana da ilimi da yaqini wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب إلى الله يوم البعث.
لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون muhallin shahid din shi wannan kafiri ne yace malaha me ya samu wannan kasar me i- masu ilimi da imani za su ce tabbas kun zauna a- a a rubutun Allah maɗaukin sarki kun zauna a daren duniya har zuwa tashi alkiyama har zuwa ranar tashi alkiyama ranar tada mutane to wannan rana ce ta tada ta tada mutane sai dai ku matsalar kuna masu kin yin imani da haka ka gani imani da ilimi yana da mahimmanci dole ne mutum ya yi kokarin haɗa wayannan ababen guda biyu ranar tashi da kiyama abin da zai sa ka samu tabbatuwa abin da zai sa ka samu nutsuwa abin da zai sa ka samu mai da hankali imaninka da iliminka kenan wa qala al-insanu ma laha sai ka ji mutum yana cewa me ya samu ƙasa take wannan girgizar me ya samu ƙasa take huddo dukkanin ababen da yake cikinta na mamata take kuma huddo eh, dukkanin ababen da yake cikinta yani na eh, kudade da na dukiya da aka ajiye a cikinta Eh, abubakar jaza'iri a cikin tafsirin shi yake cewa la shakka anna hadha al-insan al-mutasa'il kafiru babu shakka akan cewa dan adam din nan da aka yi magana akan shi wanda yake tambaya akan me ya samu kasa babu shakka akan cewa kafiri ne yace domin inda ba ba kafiri bane ba mumuni ne da ya san wannan alama ce tashi alƙiyama ta karatu a cikin alƙur'ani da kuma karantawa a aqida domin imani da tashar alƙiyama wani yanki ne na aqida ta musulmi kenan wannan wanda yake wannan tambaya yani kafiri ne wa qala al-insanu ma la ya dinga cewa me ya same ta to za a bashi labari yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana rana ce wadda ita ƙasa za ta bada labarin ta za ta bada labarin ta labarin halittar ta la za ta bada labarin duk abin da aka yi a samanta yawma idhin tuhaddisu akhbaraha wannan rana rana ce wadda ƙasa za ta bada labarin duk abin da aka yi a kanta shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa idan za ka yi almim za mu karanto magana daga baya yau mai yin tuhajjus akhbara ranar da ran ƙasa za ta ba da labarinta kenan za ta ba da labarin duk abin da aka yi a kanta na alkhairi ne ko na sharri ya zo daga abi huraira a cikin hadisin da imamu turmizi ya rawaito shi kuma bai ce imamu turmizi ya rawaito shi ya ce hadisi ne hasanun sahih kuma imamu al-hakim ya kawo shi a cikin littafin shi al-mustadrak abu huraira yake cewa a wannan hadisin wanda imamu tirmidhi ya toshe yake cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin tuhaddith akhbara manzo Allah sallallahu ya karanta wannan aya yawma idhin tuhaddis akhbaraha wannan ranar da za a samu girgizar kasa kasa ta huddo duk abin da yake cikin ta dan adam ya dinga cewa me ya samu wannan kasa wannan rana rana ce wadda kasa za ta bada labarin ta manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa atadruna ma akhbaraha yace wa sahabbai kun san menene labarin da za ta bada manzo Allah sallallahu alaihi cewa sahabbai qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzon shi ya sani Allah ba musamman me me akhbaraha قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظاهرها labarin ta shine za ta shaida akan kowane bawa namiji ko mace za ta shaida akan shi dukkanin abin da ya aikata a samanta wannan abin da ya aikata a samanta na alkhairi ne ko na sharri ne za ta bada labari akan haka shine labarin da za ta bada shi yasa duk abin da ka aikata in dai a saman ƙasa ne to ƙasa za ta yi shaida a gaban Allah maɗauki sarki akan aikin da ka aikata in na alkhairi ne ta yi shaida ta yabe ka in na sharri ne ta yi shaida ta muna naka Allah ka raba mu da yin zunubai akan ƙasarka wadda ka halitta domin mawa biyayya sai kuma manzala sa muke cewa taqulu amila yawma kaza kaza wa kaza fa hadhihi akhbara manzo Allah sai yace za ta dinga cewa wani yayi rana kaza rana kaza a lokaci kaza a gurin kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza subhanallah shi yasa ya zo a wani hadisi wanda Imam Tabarani ya rawaito shi a ciki ya zo tahaffadhu min al-ardi fa innaha ummukum fa innaha ummukum وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به أولا حديث يكي توا تحفظوا من الأرض كتيا game da ƙasa yani in zaka yi zubi ka san da cewa lallai ba kan ƙasa zaka yi ba saboda me yasa fa innaha ummukum domin ita ce makomakku a cikin zabun ne yani idan kai zunubi a samanta za ta matse ka matsewa ta ƙarshe inda haka da ranka gabaki ɗaya sun haɗu bayan an binne mutum sannan kuma sai ya ce wa innahu laysa min ahadin amilin alaiha khairan aw sharran babu mutumin da zai aikata alkhairi a samanta ko sharri a samanta illa wa hiya mukhbiratun bi face sai ta bada labari akan wannan aikin da ya aikata na alkhairi ne ko na sharri shi yasa wallahi mutum in zai aikata aiki na zunubi ya san da cewa baitin mala'ikun da Allah maɗaukin sarki ya sanya ma'al fasumin kaunin illa da dai raqibun atid sannan da akwai ƙasa za ta yi shaida a kan shi sannan da akwai bakin shi zai yi shaida a kan shi harshen shi zai shaida a kan shi hannayen shi ƙahuwan shi ƙarshe hakuwa ta jikin shi ta yi shaida a kan ƙasa ya saba Allah maɗaukin sarki shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya nisanci sabawa Allah maɗaukin sarki lallai mutum ba masu bane ba bayyanuwa a yi ka kai baka zunubi abinda ake so idan ka yi zunubin ka tuba ka yi istighfari ka koma zuwa ga Allah wannan zai sa gobe ba ka ƙara yi ba amma in ya kasance idan ka yi zunubi ka yi ci gaba ka yi taurin kai to wannan shine babban hatsari Allah kiyaye Allah tabbatar da kai yau mai izin to haddis akhbara ranar wannan rana ce wadda wuta za ta ba da labarinta wuta za ta ba da labarinta ƙasa afwan rana ce wadda ƙasa za ta ba da labarinta kawai da ya riga gabata saboda mai sa za ta ba da labari wani zai iya cewa to ya aka yi ita ba ta magana sai Allah maɗaukin sarki ya ce bi anna rabbaka auhala domin bi anna rabbaka auhala domin ubangijinka shi mata wahayi shi ya bata izini shi ya bata umarni nan auhala nan alwahyu bi ma'anar amru wal izini umarni da ba da izini daman wahayi yana zuwa bi ma'anar ilham yana zuwa bi ma'ana wahayi din akan wahayi kuma wahayi yana zuwa bi ma'ana al'amru wa yani al'izin jayida bi anna rabbaka awhala domin ubangijinka Allah madaukakin sarki shi yayi mata wahayi shi ya bata umarni ya bata izini akan ta yi magana akan abinda ya wakana akan ta sannan kuma allo shi ya mata umarni a kan ta girgiza innan girgiza da za ta yi sannan kuma allo shi ya ya ba ta umarni a kan ta hudu dukkanin abin da aka ɓoye a cikinta irin shi taktis yadda ya zo a cikin surat yani da wanda mun karanto wa alkat mafiya wa ta khallat karanto mana idan وألقت وإذا الأرض ما- مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت yawwa Allah maɗaukakin sarki ba ta izini shi yasa kaga ta yi haka kenan wannan a takaice dai shine abin da ya shahi magana ita akan ƙasa da abin da zai wakana wannan su ne ayoyin da muka riga muka karanto kuma mun yi ƙoƙarin bayani akan ma'anar su bakin abin da ya sara insha Allah kenan sai aya ta gaba يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره daidai wannan eh, wunin wanda rana za ta girgiza wanda eh, afuwan wannan wunin wanda wuta eh, ƙasa za ta girgiza sannan kuma ƙasa ta huddo abin da yake cikinta sannan ɗan adam wanda yake ya kafurce da ta tashar yama ya dinga cewa me yasa ƙasa sannan kuma a wannan wurin kasa za ta ba da labarin abin da aka yi akan da ala khairu ko da sharri sannan kuma da me yasa za ta yi haka saboda Allah ya ba ta umarni ta yi haka a wannan wunin a wannan ranar ranar tashar kiyama yawma idhin yasdurun nasu ashtata ranar nan ce mutane za su tsaya a gaban Allah maɗaukin sarki Allah ya musu hisabi baitin ya musu hisabi da gurin matsaya ta hisabi kowa zai yani za za su huto da gurma ta isabi za su huto suna kungiya biyu jama'a biyu wasu yan aljanna wasu yan wuta kawai da bayani zai kara zawa yau mai izin yasu durun nasu ashtata rana ce wadda mutane za su huto daga bangare daga matsaya ta hisabi ashtatan mabambantan juna saboda me yasa za su huto daga wannan gurin yin hisabi saboda an riga an yi hukunci akan kowa lirau a'malahum saboda su ga ayyukansu su ga ayyukansu ya su ga sakamakon ayyukansu su shiga in dan aljanna ne ya shiga aljanna in dan wuta ne ya shiga wuta Allah ka raba mu da shiga wuta Allah madaukakin sarki ke cewa cikin suratul mutaffifin yawma yaqumu an-nasu li يوم rabbil alamin.
يقوم الناس لرب العالمين ranar tashin kiyama rana ce wanda mutane ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki Allah ya musu hisabi idan Allah madaukakin sarki ya musu hisabi idan Allah maɗaukin sai suka tsaya gaban Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ya musu hisabi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wa nadawul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah za mu sanya mizani na adalci idan ya musu hisabi to daga wannan matsaya ta hisabi gurin tsayuwa na hisabi da akwai wanda ake ce mashi arda al-hisab au ko kuma mawqif al-hisab matsaya ta hisabi idan aka yi musu hisabi za su fito da gurin matsayin nan ta hisabi yau ma'izin ya suturo nasu rana ce wadda mutane za su fito daga matsaya ta hisabi a shtatan mabambantan juna mabambantan juna ta yaya za mu gane mabambantan juna ne ya allah maɗaukin sarki ya bayyana haka cikin surat maryam yau ma na hashirul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda yani za a tattaro mumunai wanda suka yi aiki na kwarai za a tattaro su zuwa ga ar-rahman tattaro kenan su aljanna ce makon musu su kuma mujrimai wanda suka yi aiki mummuna za su tahi wani sokul mujrimina ila jahannama wurin da za a tura su zuwa ga wutar jahannama ka wanda ya tabbata yau- a cikin wata yau mai da'uni ila na jahannama da a za a tura su zuwa ga wutar jahannama ba sa mallakar ceto sai wanda Allah maɗaukin sarki ya wanda ya ya amshi alƙawari a gurin Allah maɗaukin sarki ya cika ayyuka da aka umarce shi a nan duniya sannan kuma an zo a cikin yani suratul shura Allah maɗaukin sarki ya cewa wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وينذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير jahil Allah maɗaukin sarki ke cewa kazalika auhayna ilayka haka muka yi wahayi zuwa gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'anan arabiyyan muka sabko maka alqur'ani wanda yake da lafazi na larabci saboda me yasa li tunzira ummul qura saboda kai wahayi kai kai wa'azi game da mutanen makka kai musu wa'azi wa man haulaha kawa kuma hannu wal jama'ar da suke gefen makka kai musu wa'azi wa tunzira yawmal jam'i la rayba la rayba fi kai wa'azi kai gargadi akan rana haduwa ita ce rana tashin kiyama rana haduwa ita ce rana tashin alkiyama za a hada dukkanin halittu gabaki ɗin su babu wanda ya sai ya ce ba za a hada dukkanin halittu to idan aka hada dukkanin halittu a wannan rana za a hada su babu shakka kuma yan hada su za a hada su idan aka hada su za a yi musu hisabi in an muku hisabi ya su bambanta fariqun fil janna a samu wasu jama'a za su yi zuwa ga aljanna wanda suka yi aiki na kwarai a nan duniya mumune wanda suka yi aiki na kwarai wa fariqun fis sa'ir wasu kuma jama'a za a tura su zuwa ga wutar jahannama mai kuna sa'ir su kuma su ne wanda suka yin imani suka kafin cewa lawan aiki sarki suka yin aiki na kwarai gina a takaice ne wannan aya yau ma idin yasdurun nasu ranar da mutane za su huto yasduru ay yakhrujun nas za su huto min yani mawqifin hisab da gurin yin yani sakamako yasdurun nasu ashtatan za su huto mabambantan juna wasu su kama hannun dama zuwa ga aljanna wasu ta kama hannun hagun zuwa ga wuta Allah ka samu muna daga cikin wanda za mu shiga hanya ta aljanna Allah ka raba mu da hanya ta wuta za su kasance mabambantan juna ne kinan yan aljanna da yan wuta liyarau a'malahu kowa zai tafi domin ya ga aikin shi yani ya ga sakamakon aikin shi idan dan aljanna ne zai ga sakamakon aikin shi ita ce aljanna wanda ya aiki na kwarai mumu ne idan dan wuta ne wanda ya aiki mummuna zai ga sakamakon aiki shi ita ce wuta Allah ka raba mu da musiba da azaba ta wannan rana wannan rana kenan sai kuma nan Allah maɗauki sarki ya ci gaba da yin bayani akan yani makura kan adalcin shi yani dan ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka hankalinka ya kwanta idan kai aiki na kwarai duk mun karanta ka shi za ka same shi a gurin Allah bayyake sarki idan kai aiki mummuna duk mun karanta ka shi da akwai shi a gurin Allah bayyake sarki kuma Allah yana gafartawa yana to yana amsa tuban mutum ka iya neman gafara Allah ya gafarta maka tun kahin mutuwa bata zo ma ba mutum shine Allah madaukakin sarki yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk mutumin da ya aiki daidai gwargwadon zarra khairan na alkhairi ya rahu zai gan shi ranar tashi a kyamar wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aiki daidai gwargwadon zarra na sharri to ya rahu zai gan shi ranar tashi a kyamar domin Allah maɗauki saki bayya zalunta bayan shi ya tabbata yani ranar tashi a kyama za a auna aikin mutum za a auna takardu na aikin mutum za a auna kuma hallo mai yake da suna shi karan kanshi mutumin da ya aiki kawai da ya tabbata a dalilai da yawa sannan kuma hallo a wannan ranar allah maɗauki sarki ke cewa wa wudi alkitabu فترى المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا نغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما- ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ولا يظلم ربك أحدا ربك أحدا.
ولا يظلم ربك أحدا Allah maɗauki sarki ke cewa wa wudi alkitabu za a ɗora littafi na ayyuka na bayi kowa za a bashi a hannun shi idan aka ba mummune a hannun su to su sun ji daɗi domin deja an musu bishara aljannat idan kuma kafirai ne aka ba su fataral mujrimina za a ga mujrimai maɓannata wanda suka yi aiki mummuna kafirai mushfiqina suna masu tsoro mimma fi suna tsoron abin da yake cikin wannan littafin saboda a littafin an musu bishara wuta ce za su ta yi azabar wuta ce wa yaquluna ya wailatana za su dinga cewa ya kaitonmu ma li hadal kitab wannan littafin me ya same shi wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira bai bar ba aiki karami ko babba he da ya rubuta shi bai bai ba aiki karami ko ba ba suna raina wani aiki ma suna cewa dan wannan na aikin to littafin he da ya rubuta musu kowane aiki la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha bai bar wani aiki karami ko ba face sai da ya rubuta mistaq in abin da ya tabbata a cikin wannan su- ayoyin guda biyu na suratu zazza faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara daidai gurgudan zarra zamu yi magana mecece zarra inna insha Allah wa wajadu ma amilu hadira Allah maɗaukin sarki ke cewa abin da yasa suka samu ɗin wannan sun ga abin da suka aikata mummuna a hadarce a gabansu kirikiri a cikin littafai sun gan shi wa wajadu ma amilu hadira sannan kuma tabi'a ce ta Allah maɗaukin sarki wala yazlimu rabbuka ahada Allah bayya zalunta kowa Allah bayya zalunta kowa shi yasa a wannan ranar za a dinga za a cewa mutumin da ya- kowa za a ce mashi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ya isha akan ka kai wa kanka hisabi ga ayyukan naka shi kuma an baka ka'ida tun nan duniya wanda ya aiki kaza dan mutane ga ayyukan naka na na kwarai ne to an baka ka'ida tun nan duniya wanda ya aiki kaza dan aljanna kenan kai da kanka zaka wa kanka hisabi ba sai an yi ta ma kwankwa ba da sauransu kenan wannan eh, me yake da suna wannan aya ayoyin yan guda biyu sun tabbatar da in mutum ya aiki na kwarai daidai gwargwadon zarra zai ga wannan aikin sakamakon sakamakon wannan aikin idan ya aikin mummuna daidai gwargwadon zarra zai ga sakamakon wannan aikin rana tashi da kiyama metece zarra zarra kawai ana haɗi zarra zarra metece zarra malamai sun yi magana akan cewa metece zarra Eh, zarra malam eh, alkalbi ɗaya ne daga cikin malaman tafsir yake cewa azzarratu asgharu minan namli zarra ta yi wannan da yake wasu zatu ruwa zama ƙarami wannan ya yi tafsiri da babban tafsiri yani kawai kiyashi ko qala ibn abbas ibn abbas yace yake cewa azzarra iza wada'ta rahataka ala al-ardi thumma rafa'taha fa kullu wahidin mimma lasiqa bihi min at-turabi zarratu idan ka sa kasaka wannan tahin hannunka idan ka sa shi a saman kasa idan ka sa shi a saman kasa abin da ya liku a jikin tahin hannu wannan shine zarra to daidai gurgudan ɗaya daga cikin wannan abin da ya liku a cikin hannunka idan ka aikata aiki na kwarai ko na alkhairi za a ga sakamakon shi na tashi wasu malamai suka ce zarra ita ce yani abin da ba a iya gani sai an sa mishi inji wanda ake jawo shi a gani wannan shi ne zarra ma ma ya kun yana nuna makura wajen adalci allah maɗaukin sarki idan kai aiki duk yadda yake allah maɗaukin sarki zai kawo maka shi ranar tashar kiyama a cikin suratul ali imran Allah ma yake sarki ke cewa yawma tajidu kullu nafsin ma يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Allah ma sarki ke cewa wannan ranar ranar da in mutum ya yi aiki daidai gwargwadon zarra na alkhairi zai ga sakamakon shi in ya yi aiki daidai gwargwadon zarra na na sharri daidai gwargwadon zarra zai ga sakamakon shi a wannan rana Allah ma ɗauki sarki ke cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairan muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi a hadarci a gabanta abin da ka aikata na alkhairi gashi nan kuma za ka yi farin ciki idan ka ganshi shi yasa ka dage ka yi aiki na alkhairi wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida rai kuma abin da ta yi aiki na na mummuna gashi nan shi ma za ta ganshi amma kuma za ta dinga cewa ina ma a ce ba ita ba shi wannan guri a wannan lokacin kuma hallo babu damar guri wala ta hina manas babu damar guri babu damar kubuta da sauransu Allah ya kiyaye kenan wannan eh, wannan ayoyin guda biyu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dukkanin wanda ya aiki mithqala dharratin daidai gwargwadon zarra ƙwayar zarra karama na alkhairi wannan aikin ya rahu zai ga sakamakon shi ranar tashar kyama wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki daidai gwargwadon zarra na sharri ya tasha yama zai ga sakamakon shi to eh, wannan ayoyin suna nuna adalci na Allah maɗaukakin sarki sannan kuma a a wata aya kuma Allah maɗaukakin sarki cikin suratun nisa Allah yana ƙara nuna yani makura wajen adalci shi da kan cewa bayya zalunta bayan shi inna Allah la yazlimu
إن الله لا يظلم مثقال ذرة wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah maɗaukin sarki la yazlimu misqala zarra bayya zalimta bayi daidai gurgudan zarra la yazlimu misqala zarra kawai da ya tabbata a hadisi na kudusi wanda manzala sun ke cewa eh, Allah maɗaukin sarki ke cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayuna na sanya zalunci haramun ne a kaina ba zan yi ba zalunci kuma kuma na sanya wannan zaluncin haram ne a tsakaninku kada ku zalunci junan ku juna to inna allaha la yadlim misqala zarra allah ma'aukin sarki bayya zalunta a daidai gwargwadon zarra wa in taku hasanatan to idan kayi aiki na kwarai kyakkyawa ne yudha'ifuha yana limka shi yana limka shi zuwa goma idan ka- kyakkyawan niyya ta kasance ya limka shi zama- zuwa har sama da 700 har sama da adadi mai yawa daidai gurgudan niyan mutum in mutum ya aiki da kwarai wa in taku hasanatun yudhaifa wa yu'ti min- wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma lo yana ba da lada mai girma in kai aiki na kwarai da haka yan uwa da akwai dama ta yin ayyuka na kwarai wanda yani za su yi ƙarhin ma yani zarra mu dage mu yi a cikin wannan wata na Ramadan a cikin wannan eh, eh, wata mai albarka wata na ibada wata na azumi Eh, wannan ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul zalzala faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya musu suna yake ce musu eh, ya sanya musu suna aljami'a alfadha aya da ta tattaro dukkanin ababe alfadha wadda take kaitacciya babu kauye ita wannan ayoyin guda biyu manzalar sun ya sanya musu suna jami'a fa aka tambaye shi eh, game da hukunci na yani zakata ra- wannan dawakai alhumur zakata dawakai shin da akwai zakka akan doki a- a- afwan zakata jakkai da akwai zakka akan jakki ko ko babu zakka akan jakki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa yake cewa hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin littafi na tafsiri manzana sai muke cewa ma an zalallahu fi ha shay'an game da zakata mai yake da suna wannan jakki allah maɗauki sarki bai sauka ba hukunci akan za a ba da zakata kenan babu zakka a cikinta sai in kana yin kasuwanci akan jakki to zakkar za ta wajibta akan ka ta ɓangaren kasuwanci ba ta ɓangaren ba akan jakki tun da akwai zakka da take wajibta akan dabba ta wajabta akan eh, shanu da raƙumma da awakai da tumakai akan jakki ba ta wajabta ba amma in jakkin kai kasuwanci ne kake da shi to ta wajabta akan ka ta ɓangaren kasuwanci shi ma kenan dole ya kasance kasuwancin na halal domin jakki in za ka dinga sayar shi domin a ci haramun ne amma in domin a yi amfani da shi wannan babu matsala kenan eh, ma an zallahu fi hashe Allah maɗaukin sarki bai sauka ba game da al'amarin zakata jaki bai sauka ba da wani abu illa hadhihi al-aya alfazza aljami'a sai dai wannan aya wadda take alfazza wadda take keɓantacciya ita kaɗai ta sauko babu kamar tamkarta aljami'a wadda ta tattaro dukkanin nau'i na aiki na alkhairi hatta makura ta ƙarshen aiki na alkhairi shine zarra ko na sharri shine Allah manza- manza Allah ya karanta wannan ayoyin guda biyu yace fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara kenan in kana so ka iya yin ai ka iya huddawa daga niyyarka game da yakika ba da sadaka in ka yi aiki na alkhairi to za za a rubuta ma lada kenan shine kawai abin da ta yi ishara zuwa ga haka wannan ayoyin kuma hallo suna nuna mana cewa yani mutum kai ya rena aiki na alkhairi duk mun karanta shi wa'annan ayoyin guda biyu domin mun ga a ƙarƙashin wayannan ayon guda biyu mun ga cewar aiki koya yake daidai gwagwadon zara inda yana alkhairi ne za ka gasa bakon shi a tashar yana kuma allah yana da kunya hayin karimun yana da kunya yana da karamci bai yayuwa ka yi aiki daidai gwagwadon zarra ya baka sakamako da gwagwadon zarra he ya ƙara ma abin da yake so koya a gare ka niyya kyakkyawa niyya kyakkyawa kenan kada mu raina ayyuka na alkhairi ta aiki na alkhairi duk mun karanta shi mu yi kokari mu yi ya tabbata a cikin sahihin bukhari manzan allah sassan yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin walau bi kalimatin tayyiba ku ji tsoron shiga wuta ko kuma ku kare kanku daga shiga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da yankin dabino ne kai kokari kai sadaka da ita dan ka kare wa kanka ka shiga wuta ko da yankin dabino ne bangare na dabino kana cin dabino guda daya sai ka ga wani yana bara yana bukata ko kuma ka ga wani mabukaci ko ka yanka rabi ka bashi ba ko da shi ne kada ka tsoro abin da Allah mafi sarki yake dubawa zuciyarka da karfin imaninka da ikhlasinka da kyakkyawan zuciyarka sannan kuma manzala sun yi cewa walau bi kalimatin tayyiba ha kuma loka kiyaye kanka daga shiga wata koda da magana ce mai dadi koda da magana ce mai dadi kawa mutum magana mai dadi in baka iya bashi baka iya agaza mishi baka iya mishi yi mishi magana mai daɗi ya ji daɗi shi yasa magana mai daɗi mutum ya shiga aljanna da sabirin magana mai daɗi bai cin ka gyara imanin ka kana wa bauta Allah shi kadai kana kan aqida da tauhidi dalilin kalma mai daɗi kana shiga aljanna sannan kuma hallo a wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq kada ka rena kyakkyawan aiki ko ya yake la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka rena kyakkyawan aiki ko ya yake walau an talqa akhaka biwajhin talq ko da ka gamu da dan uwanka da huska mai murmushi da shimhudar huska ma bahaushe yake cewa shimhudar huska tahi tahi shimhudar ta ba yani da wannan kadai ka sanya mishi horin ciki ya ga ka ka yani basata magana sannan kuma lo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi na Aisha manzon Allah sai yake cewa ya nisa almu'minati la tahqirna jaratun li jaratiha walau bi fir walau firsani shatin ya ku mata mumune manzon Allah yake cewa ya ku mata mummune la tahqiran najaratun bijaratiha kada wata makwabciya ta raina taimakawa makwabciyarta da dukkanin abin da take da koya yake manzala ya ce walau firsan shatin ko da kawa ta akuya ta dawa ka ta raina ta sa mata ko da romo ne ta mai kamata wannan yana nuna cewa shi mahallo aiki ne kyakkyawa kada ka raina shi almihim wannan ayoyi guda biyu suna nuna mana mutum kada ya rena aiki kyakkyawa ya yi shi domin zai samu sakamakon cewa ta shaƙiyawa sannan kuma wa'annan wannan ayoyin guda biyu sun nuna mana cewa mutum kada ya saki ya rena aiki mummuna ya ce kaya idan an kaza dan na kalli mace dan na yi da mace dan na gaisa da mace dan na yi kwas dan na sha giya dan na sha taba don na bar sallah don kaza don kaza kada ka rena shi domin za ka samu sakamakon shi a gurin Allah ba sarki kuma hazo kada mutum ya rena aiki in yayi mummuna ya ce a dan nayi kaza hai na tuba dan nayi kaza hai na istighfari ka tuba ka yi istighfari a taƙaice dai insha Allah ɗan uwa wannan shine abin da ya sara a gare mu na tafsiri na suratul zalzala Allah ya sanya abinda muka yi daidai Allah ya sanya shi cikin mizani na hasanat ummu abinda muka yi na kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya kuma ba mu damar tabbatuwa akan addinin shi muna roƙon Allah madaukakin sarki